الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله وما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu dare ne na alhamis 27 ga watan ramadan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da 1438 daidai da 21 ga watan Jun. shekara ta dubu biyu da sha bakwai wannan shine kasan na tamanin da biyu daga cikin jerin giyan kasusuwan karatun littafin kun salafiyan alaljada wallafan fadilati sheikh addoktor abdulsalam bin salim as-suhaimi allah madaukakin sarki mai sakayya da alkhairi kamar yadda yan uwa suka sani har zuwa yanzu dai malin yana mana bayani dangane da illolin rabuwa da kuma hanyoyin da za a bi a yi maganin rabuwan amma kafin al'umma su kai ga sararrabu abin da yake fara tasowa a cikinsu shine saɓani idan yanzu mutumin da ke cewa yana son ya hada kan al'umma aiki ne ba ƙarami ba a gaban shi dole sai ya gano me ya haifar da saɓanin ya maganin shi sannan ya zo ya maganin mai saɓanin sannan kar ya hada kowa za su haɗin ya haka an gano wannan da kyau ku amma wannan naƙin wannan wannan naƙin wannan wannan bebin wannan sallah wannan bebin wannan sallah wace ku zo ga adulu mushtarak ya zo a haɗa kai zai ƙara watsa ku ne inda ya san abin da yake yi jama'a mun gano wannan da kyau ku Allah madaukin sarki ya sa mu dace shine sai malai cewa inna tariqal khalas min al furqati wal ikhtilaf hanyar da mutum zai biya kauce ma sabani da rabuwa huwa bittiba'i tariqil firqatin najiya shine ta hanyar bin waɗannan tawaga da annabi jinjina ma ya ce su kaɗai ne za su yi nasara idan ba wannan tafarkin kaboko dole sai ka samu kanka a cikin rudani an gano wannan da kyau ku wai a yanzu a ce wai munafukai ne za su jagoranci al'umma kuma a ce wai al'umman nan ta yi nasara ta yi na za ta yi nasara kun gano wannan da kyau ku in kaga ko munafiki yarin ja ya jagorance kai nasara ku to billahi lazi za ka yi tsarki da fitsari kuma yayi kun gane misalin za ka yi kashi a ɗibo maka fitsari bokiti guda ka yi tsarki da shi kuma ce ka tsarkinka ya yi kaga ba zai yi ba ku to wancan ma ba zai yi ba Allah madaukakin sarki ya taimake mu to shi ne sai mala ce almansura wahiyar jama'a su ne al'umman da suke jama'a ne kenan idan al'umma suka rabu ku 'yan tawaye ba sa haɗa kan mutane abinda yake so a gaya maka kenan wake haɗa kan mutane waɗanda suke dunkule ne suke yi in su ne suka ce jama'a ku zo a haɗu to su ma sai sun bin matakan haɗuwan ban fahimci wannan da kyau ku to shi ne za a haɗu amma ɗan tawaye kullum ƙoƙari yake ƙara farraka jama'a don ya cimma manufan shi ma'ala ya ce wa humul lazina sai ya siruna ala wafke manhajin nabe su ne waɗanda suke tafe a bisa abin da ya daidai da manhajin annabi wa ashabihi da kuma sahabban shi la ya adiluna an zalika ba sa karkace mu wannan sam ko da ko abin da aka zo da shi ɗin ya saba musu amma ga mutane a yau suna zuwa da abin da ya saba ma manhajin annabi domin ya daidai da abin da ransu yake so ko ya daidai da abin da ran wasunsu yake so kuma duk wannan abin wai suna yin shi ne da sunan addini wai kuma mutane su karɓa su ci a haka wai addini ne wannan a cikin musulunci ba zai sabu ba sannan wala ya hiduna anhu ba sa shagiɗe ma addinin inna tariqal khalas huwa ittiba'is salaf salih hanyar da za a kange ka daga saɓani da rabuwa shine ka bi tafarkin magabata na ƙwarai ƙaulan wa amalan wa atikadan ƙaulan wa amalan wa atikadan aƙidanka ya zama irin na salaf aikinka ya zama irin na salaf maganganunka ya zama irin na salaf ne idan ɗaya ya saba ku Allah ce kafin da daji ba za ka tsaya ba yanzu misali abu nawa ma ya kawo ya ce dole sai ya yi daidai da na salaf ba uku ba ɗaukoki ke na fiyar tayanta nawa ne wanne ne ciki in ya fashe ba ta faɗo ba na yanzu guda ɗaya na wannan ɓangaren ya fashe za ta tafi ana cikin gudu an ƙure mata gudu sai wannan ya fashe ya labarinta Allah ya kiyaye ku inda wannan gefen fa na gaba fa alhajin Allah ya kiyaye kenan to duk wanda aka rasa cikin ukun nan ku to an samu matsala dole sai an haɗa su jama mutane ne sun zama 'yan duniya ba addini ke gabansu ba kwata-kwata ba su masun shi ba kuma waye gari ya ce wai waɗannan ne za su jagoranci addinin al'umma ka gaya mai inda waɗannan al'umman ba a za a masa rajistan shiga wuta ba Allah ya kyauta wa adami mukhalafatihim aw shizuzi anhum kuma ya zama ba sa saba ma tafarkin salaf ɗin a duka abin da muka ambata sannan kuma ba sa fitan kafa su ji su dawo su ji su dawo ka ji mutum a baki sunan shi salaf a aiki kuma sunan shi khalaf je magi kenan kun gano wannan da kyau ku to shi sa wannan manajin ku ko da ka je ka siyo baje ka sa ana tafiya za a gane cewa bajan ɗan jabi ne sau da za a zo da abin da yake tsarin magabata na kwarai ne sai aka ka sauka ka fita ka kauci magabata na kwarai duk bala'i ba sa yada da sabani komin gaskiyansu yanzu abin da ya faru tsakanin sayyidina usman da sayyidina abladan mas'ud ai abladan mas'ud ya kawo dalili hujja karar cikin me cikin hadisai da ayyukan annabi cewa annabi in an zo makka a zaman mina ƙasar yake usman kuma ya ce cika sallah zai tantinsu kuma daban-daban amma da ɗan mas'ud ya koma tantin shi sai ya cika sallah aka ce ya kuma ka ce kuma ga shi ga annabi kaza kaza ya ce alkhilafu sharrun kulluhu da suka haɗu da abdurrahman ɗan auf ya ce ya kake sallah tantinka ya ce ƙasaruna nake yi ya ce ka bari khalifa cikawa yake yi kada ya zama yana cikawa muna kasaru a samu saɓani a cikin al'umman annabi gara da yake wancan aikin da yake na ƙarasawan mu rukusa aka yi mana madadin mu ɗauki rukusa sai muka ɗauki azima mu haƙura a haka abdurrahman ɗan auf ya ce ba zai ƙara ba da ya koma sai ya cika ba da cikawa aksarin waɗanda suke kawo saɓani da raba kan al'umma ko aƙidinsu aƙidu ne irin na khawarij da mu'tazila amma aikinsu kaman sallah azumi waye waye za ga irin na salaf ne an gano wannan maganganunsu kuma tsagawa suke tsakiya wani lokaci ka ji kalmomin khawarij wani lokaci ka ji kalmomi irin na salaf khalatu amalu salih wa akharu sayyi'a haka suke aqidan san takaryen hawarijinci suke da ita shi za suke auna abin da mai da hankalinsu idan mutum yana da aƙida irin na salaf duk wannan saɓanin da rabo ba zai kawo shi ba ba zai taɓa ba ku gano wannan da kyau ko ai ga ɗaya daga cikin salafawa da na gaya muku ai magabata na kwarai da muke koyi da su ba shine annabi harun ba yace in ya khashitu an taqula farraqta bayna bani isra'il walan tarquba qawli yace tsoro na ji in biyo ka ka rufe inda fadan cewa na raba kan banu isra'ila shirka fa yatar da suna yi amma garin musa ya da yatar da kansa a haɗe da ya zo yatar da kansa a me a rabe jama'a mun gano wannan da kyau ku yasa an ka ce a haɗa kai sai mu ce a kan ne kuma dawa kun gano wannan da kyau ku a kan me kuma dawa ha yanzu misali za ku yi maja ai dole kowa ya zo da ɗan wani abu ku ko ko za a maja ne a banza akwai magana a ƙasa allah maɗaukin sarki ya samu dace shi sa in mutum ya rasa aikin yi to za ga komi ɗaukowa yake yana ganin kamar zai yiwu duk alama ne na zaman kashe wando allah maɗaukin sarki ya taimake mu ka duba littafin kitabu usulul iman fi dhawil kitabi wa sunna shafi na 301 wa ma ba'da ha bi tasarrufin yasirin malai ce akwai dan canje canje da ya kaɗan don maganar ta zauna a nan qala ta'ala allah maɗaukin sarki ya ce ومن يشاكك الرسول من بعد ما تبين له الهدى duk mutumin da ya saba ma annabi da ta farkin shi a bayan da shirya ta bayyana mishi wa yattabi ghayra sabilil mu'minina yabu wani tafarki ba na mu'minai ba Allah ya ce ni wallahi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira zamu jibinta mai abin da ya so ya jibinta ma kan shi sannan karshen shi jahannama ne tar da wanda jahannama ta zama makoman shi jama'a duk wanda ya shiga jahannama zai da na sani ko ba zai ba to duk wanda ya kama hanyar da zai je jahannama sai Allah ya bashi tukuicin da na sani tun a duniya tun a duniya shi yasa ka saba ma tabarkin annabi wajen bin alkur'ani da sunna kuma ka bi tafarkin da ya saba mana salaf to na wallahi ma ta wallahi wani sulhi jahannam shi yasa muka ce mu za mu fassara alkur'ani da hadisi a bisa fassaran wa magabata kana fara fassara su mace malam tsaya da Allah Wani abin da kake kaji suna aqidan da kake akanta yace in mace in kuna nufin ba musulunci bane sai ba kama kama hanyar shi ba hanyar ma da musulunci ne fa gaba ɗaya ba kama shi ba an fahimci wannan shi yasa in nasir ya bada tiketin wa'azi mu sai mun bayar tsorkashin ta waɗanda za a tato a samu ga gurɓatattu a ciki haka ne cikin wani aya ta ce aya ta 115 fattiba fattiba'u sabilal mu'minina ma da ce bin tafarkin mu'minai wa kuma sahaba sune sahabbai wa atba'ahum da mabiyansu min al'a'immatil mahadiyina daga cikin imamai masu shiryarwa bi ihsanin huwa sabilun najati wani hanya idan ji ta farkin tsira kadai duk wani hanya da wani zai zo ce maka zo mu bandan mu je Allah in kaje ka bi shi ko kashin da ka yi na gaban fulawa mu gano wannan da kyau ko ka wulakanta a banza a wofi ka duba littafin usulul iman shafi na 293 wama ba'a da ha mala ya ce walitti ba inna ma ya kone sahihan bi talatati umurin ta talakhasu mimma sabaka minan nusus wa hazil umurin talata hiya walitti ba bin tafarkin annabi inna ma ya kone sahihan zai zama kabi tafarkin annabi biyayya ingantacciya shine bi thalathati umurin sai wannan biyayyan ta cika wasu sharuɗa guda uku al'amara uku tatalakhasu mimma sabaka min an-nusus cikin nasoshin da suka gabata to anan ne za a tsamo maka waɗannan abubuwa guda uku a gaya maka a ce biyayyanka da ake cewa za ka ba annabi da bin tafarkin malaman farko ka tsira to sai wannan biyayyen ya cika waɗannan matakai uku hiya ga su al'umuru talafatu huwa awwalan alaiti samun bi kitabillah kankame littafin Allah wa sunnati rasulihi da bin sunnar annabin shi sallallahu alaihi wa alihi wasallama kaulan wa amalan wa atikadan ba wa kankamewa ka rungume ka cinye ba za a kwace man ba ba wannan ba abin da kake ƙur'ani ne ce ka yi sunan annabi ne ta nuna a yi in e to ka riƙe gam kenan ba za ka fassara alƙur'ani ba sai da fassarar magabata annabi da sahabbai ba ka fassara hadisi sai da fassarar wa magabata annabi da sahabbai wannan shi kaɗai zai tsiratar da kai daga wannan bala'in na biyu adamu tafarruki karka yadda da rabuwa wani ikhtilaf da saɓani fil kitabi wa sunna cikin al'amarin alkur'ani da sunna duk wanda zai zo da wani abu ke ƙoƙarin ɓata ma'ana ko fassarar alkur'ani ka ce mai sam ka yin da fassarar kur'ani ke kawalan wahidan nan kana yadda da wannan ku to tun daga lokacin saɓani ya fara bayyana kuma za ku rabu kenan duk wanda ya tsaya ma alkur'ani da hadisi ba zai rabu ba wanda ya basu fa zai falli daji kowaye na uku an ya kuna tiba'ul kitabi wa sunna muqayyidan bi fahmi salafi salih bin alkur'ani da sunna an mai kaidi da me da bin fahimtar magabata na kwarai la bi fahmi gairihim ba wai ta hanyar bin fahimtar wasunsu ba yanzu wannan abin da aka ce yi ko sai mai kaidi bi fahimi salafil umma yanzu ga lokaci ya kamata mi kaza ayi an mana kaza an mana kaza an mana kaza ya kamata mu balle mu ma mu je mu ci gashin kanmu sai a ce cikin magabata na kwarewa ta bayan haka su da annabi ma ya gaya masu cewa nan gaba za ku samu jagorori masu son kai suka ce ba ma balle bai ce a ku yi haƙuri ku shiru ma a kamo fi kuma sala an gane wannan wallahi daga ran da ka rabu da jama'a ku kaje ka tsabbace ku komi da kake nema a duniya sai Allah ya raba ka da shi shine kaidan komi sai Allah ya raba ka da shi ka san abin da kake ce ma komi eh ka san komi ya shigar da komi ko wallahi duk wani abin da kake bukatan ka yasa kai wannan abin ko sai Allah ya raba ka da shi shi ne malamai suka ɗauko wannan suka ce man ta'ajjala bi shay'in qabla bida'ihi ko qabla awanihi uqiba bi harmanihi idan lokacin abu bai yi ba kace sai ka yi shi a lokacin ko za a maka uquban wannan abin ka rasa shi bari mu ga muku misali a cikin addini duk yanda yanzu kake gaugawa ka sauke farali sai ka mike kai sallan asuba yanzu tayi uqiba bi harmani kai aikin banza ba lada ba al'ada sai ma dai an sai sabon waye sa ka kai a yanzu shi yasa bahaushe yake cewa da muguwar rawa kundigin tashi mawaki a kasan hausa ya ce me abinda ka san baka iyawa ka sani in ka yi shi haushi za ka je ce me karkai to shi ne abinda ke samun masu lalata tafarkin magabata da ɓata addini don neman duniya mun gano wannan da kyau ko duk abin da suke neman duniya suke muna son suna muna son fice muna son kudi muna son manya su son mu muna son yan mata muna son tuba shi ke kai su ba shi za sai ga Allah ya raba su da duka mun gano wannan da kyau ko wallahi malam dan geran kunin kana tsarin a kawo maka suke kawowa gano na kai ta waya a ce za a kawo ba lada ba la'ada ke da nan fitina yana da yawa wannan imanin kuma duk ba wanda ke haifar da irin waɗannan fitintinu sewa ku ne matasa Allah shi kyauta haza malin ya ce wannan kenan wa inna min lawazim littiba yana daga cin abin da ke lazimta cewa kai mai biyayyen Kur'ani da sunna ne a bisa fahimtar magabata tarkul liftida shine barin kirkiran bid'a fi dinillahi cikin addinin Allah ka sai yanzu mutane wai sun mai da addini ya zama club ka sa club ne kowa ya zo an gano wannan kowa ya zo da za na sa mai da addinin musulunci ya zama club da ku da club ɗin karuwai da club ɗin 'yan daudu da club ɗin 'yan iska a ina kaba club na zaɓa sanka da taimakon juna ana ware liman da karuwa ne eh ana ware ahalu suna ɗan bida ne eh duk waɗannan ba ana haɗuwa waje ɗaya ne ana aikin gayya ba wai yau wai 'yan iska so suke su mai da addinin musulunci wai zama haka kun gano wannan da kyau ku addinin musulunci hawa wala sai dai ka nemi wani addinin amma dai ba wannan da muke yi ba mala ya ce wa kad taqaddama jumlatan eh min an-nusus ash-shar'iyya haqiqa nassoshi na shari'a sun gabata allati ta'muru bil ittiba waɗanda suke umarni da bin shari'a tsantsa wa tuhadhdhiru min al-iftida kuma suke tsoratarwa game da kirkiran bid'a وقد بشر النبي صلى الله عليه وآله وسلم المتمسكين بسنتي بسنته حقيقة النبي أي بشارة قوانا دسك مقالك عليه سنة شيء بأعظم بشارة da bushara mafi girma wa akbarin maksadin da kuma mafi girman manufa ya tsulubuhu kullum mu'minin manufan da kowane mumini yake nema wa yas'a ila ta haƙiƙihi kuma yake gwagwarmayin tabbatar da wannan man kana fi kalbihi adna maskatin min imanin wanda yake da koya imani yake ɗin ƙid a cikin ran shi ala wa huwa alfawzu bil janna shine rabota da me yawa nan taron da muke dama muna yi ne don wani abu don me muke yi alfawzu fil bil janna wan najati minan nar shi ne mutum ya rabota da aljanna kuma ya tsira daga ina tun mutumin da yake nan wannan shi ne hadafin mafa na taruwa nan in ba don shi ba ba mu da gidaje ne jama'a kun fahimci wannan da ke ku hadafin shi ne muna roƙon aljanna ne muna koyan abin da zai kai mu aljanna ne kuma allah ya raba mu da me shi sa duk wanda zai shiga wannan sahun sai mu duba manufan mu ɗaya da shi a sai mu ce yalla ai kowayo ma ya san me Allah madaukin sarki ya sa mu dace qala sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabi yace kullu ummati yadkhuluna aljannata illa man aba ce duk al'umma na za su shiga aljanna sai fa wanda ya hau kujerar naki yace ya ki shi baya san aljanna qalu wa man ya aba ya rasulullah sabai suka ce a ya manzo Allah waye kuma zai ki qala sai ce man ata'ani da khalal janna duk wanda ya man biyayya ya shiga aljanna ya gama wa man asani faqad aba wanda ya saba min wannan shi yake yanzu harkan bin annabi ce harkan babin waye san zuciyar wasu ba kaga daga sana wannan daga ran da annabi ya ce kar kai kaza sai ka bi san zuciyanka ko to baka ba shiga aljanna ba sai ka biye ma wani don kar a ware ana zagin ka ana cewa kaƙi suwa ne shi ke kaƙi annabi wuta jama kun gano wannan kowa zai shiga aljanna sai wanda ya ƙi annabi biyayya shi ko wannan sai dai ga ana shiga yana duk wanda ya kira ka ya zo da kai to kai fa ya kamata ka san kaza kaza kaza kaza ka ce akwai aya akwai hadisi ya ce babu ka ce kai malami fa ina rayuwa addini nake ba kabilanci ba yanzu ka juya baka ne ka ce cinta na dama bayan a juye yake ba wa yanzu ne na juya ba kai ne baka gani ba saboda an ta tamshi mukibban ala waje heka kana tafiya ne outside down baka sa abin da kake ba shi sa baka ganni da kyau ba ai tintina bayana ne a juye yake yanzu ba ka haɗa kai a gwagwarmaya baka ce ba zan yi ba an gano wannan da kyau ko wannan fa in aka samo riba ba ni ka ce a ci daɗi lafiya kun gano nan da kyau ku Allah maɗauki sarki ya kyauta ana hadisi bukhari ya fitar da shi a cikin as-sahih wa ayyu iba'in wa rafdin lissunna a'azama min mukhalafati amrihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam malaci akwai wani hawa kujerar naƙi ne da za ka yi eh da watsi da sunna da ya wuce a ce maka annabi ya ce ka sha kulatin bangaro da shi wa zalika bil ihdasi fi dini kare kirkiro bidoyi cikin addini wal ibtida'i bi kana zuwa da bakin abubuwa an taba ka ce ai abin da ya kamata kowa ya lura ai ai ai jama'a da wannan ai ai ai ne fa aka halakar da yawa daga cikin mutanenmu an fahimci wannan da kyau ku qala ubayy ibn ka'ab radiyallahu anhu ubayy dan ka'ab Allah ya kara mashi yarda ya ce alaikum bisabil ina umartanku da bin tafarkin magabata wa sunna fa innahu laysa min abdin ala sabilin wa sunna zakarar rahman fa fadat aina babu wani bawon da yake kan tafarkin magabata kuma yake bin sunna idanun shi za su zubar da hawaye min khashiyatillah saboda tsabar tsoron Allah fatamassahu naru abadan a ce wuta za ta ci wannan kenan duk wanda ya ja ka rabu da tafarkin magabata ko bala'i ya saka akai baka sani ba ya saka ka cikin musiba kuma kullun gaya maka yake za fa ai nasara ku dage a dage an kusa saura iris iris jifan yaro kenan ko ya ga dan mashallere yana haka sai ka jifan shi sai ka dan bige shi zaka shekara baka bugo shi ba kuwa wa inna liktisadan fi sabili wa sunna khairun min ijtihadin fi khilafi wal bid'a ka tsaya jam waje ɗaya kana bin alkur'an da sunna to ya fi kai ta ƙoƙari ba kama hannun yaro wajen abin da ya shafi ƙirƙiran mai bid'a ai mai ƙoƙari ne kaga tun safe yake zuwa ita kaza wannan tsiyan da yake ku gare je bacci ya fi mashi an gano wannan da kyau ya fi mashi wani muke magana da shi ce kaga wani yana da kokari kullum shi ke share dirar na ce kai na ce ai da ya share dirar gare je ya kokarin share kwatan bayan gidan karuwa kila a yi maganin sauraye da za je su ci ji liman cin da suka taru a na wajen ƙilan sun kai fiffike ba gidan za su shiga ba wani gida za su ji ce shi fa wancan wajen an ce fanhara bi fi nari jahannama ne ba in ji ƙor'ani sai ka shafa ma idan ku doka sai ka ce ai wani ya ce mana ba haka ba ne ja magana fa ba ƙarama ba ce babba ce tare ba san me suke ba ne Allah madaukin sarki ya samu dace kuma a shari'a aka ce ku anfusakum wa ahlikum me sai ka ce ana yana da wani yaki ne iyalinka ne ƙarya yake bi isa ba wallahi ka dauko gora ka karere ya shi wata shi da yana jinya in ya tashi ko in ka ce je ka dai ci na gane Allah madaukin sarki ya shirya da mu subhanakallahumma bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم